إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ci gaba da karatu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar takwas ga watan zulqada hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 16 ga watan 5 2024 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taysiru mustalahul hadis wallafar Sheikh Mahmud Ahmad Al-Tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 56 a karatunmu na wannan littafi muna cikin babi na hudu babu rabi da shine babi na karshe a cikin littafin fil isnad da yake magana akan isnadi wa ma yata'allaqu bihi da wanda yake da alaka da isnadi karkashin babin muna fasali na biyu da shi ma shine fasali na karshe wanda yake magana akan ma'arifatun ruwat sanin marwaita ƙarƙashin fasalin mun tsaya gaba ta sha takwas yau da izinin Allah za mu tashi gaba ta goma sha tara ma'arifatul mawali minar ruwati wal ulama sanin suwa ne na almawali daga cikin marwaita da kuma malamai almawali daga cikin marwaita da kuma malamai na so wannan ya zama shine darasin ƙarshe to za mu duba mu gani wataƙila mu ɗan raga wani abu da gangan ba wai don ba za mu iya ƙarasa shi ba sai don muna son karatun ya kai mu bayan sallah ko gane yanzu in muka yi darasi ɗaya wanga darasin zai sake kewayowa kafin hutun sallah kuma ba ma son mu sa wani littafi saboda akwai ɗan canje-canjen da za su biyo baya bayan tahiyyar malam sani kenan akwai wasu 'yan canje-canje da za su biyo baya to wannan canje-canje ba mu sai da za su kasancewa ba kenan ba za mu yi saurin sa wani littafi ba sai mun ga yadda za mu daidaita al'amura mun gane kenan wannan kuma duka zai faru ne bayan sallah insha Allah bayan hutun sallah in sallah ta zo ko hutu na sati uku ko sati ɗaya kayan sallah sati biyu bayan bayan sallah to kahin dawowa daga wannan hutun kenan yanzu an daidaita komi kun gane ba sai ga wani tsari ya kamata a tafi a kansa to da so na yi mun karasa littafin wannan gaba ɗaya kaf yau idan ranar darasin shi ya kewayo sai mu yi usulun fit tafsir kenan sai mu usulun fit tafsir sau biyu in mun yi a satin shi in satan musalul hadis tunda ba mu sa wani littafi sabo ba sai mu sake maimaita usulun fit tafsir mun gane kuma sai na ga muna iya ragawa mu bar fasalin abin nan gaban karshe in mun dawo sai mu yi ta to sai zanto sha Allah to kahin darasin ya sake kewowa an ta hutu mun gane to kenan bayan hutun ne za a dawo da sabon tsari sai mu ga me za a yi ko kuma ya wani littafi ya kamata a sa kuma ya tsarin ma zai kasance mun fahimta yawwa kenan yanzu bari mu yi gaba biyu sai mu bar gaba guda tun da gaba uku ne suka yi saura to da yace ma'rifatul mawali min ar-ruwat wal ulama sanin su wane ne al-mawali da kuma maru daga cikin maruwaita da kuma malamai sai zai maka ta'arifin al-maula yace ta'ariful maula ta'arifin maula alif lughatan a lugan larabci al-mawali jam'u maula ne mawali jam'i ne na maula wal maula shi kuma maula da larabci min al adad yana daga cikin kalmomi da ake kiransu al adad sunaye wannan suna ne wanda yana daga cikin al adad in aka ce wannan kalmar ko sunan yana daga cikin al'adad ma'anansa alkalimatul al-muttahida fil lafzi al-mutadadda fil ma'ana su ne kalmomin da suka dace da juna a lafazi amma kuma suke kishiyantar juna a ma'ana lafazin iri ɗaya ne amma kuma suke ba da ma'ana kishiyoyin juna kana iya fassara shi da wannan ma'anar kuma kana iya fassara shi da kishiyar wannan ma'ana kun gane to akwai su a larabci irin wannan alfazu din kamar maula yana daga ciki yace fa fa abin nan fa yutlaqu ala al-malik wal abd ana itlaqin kalmar maula ga mamallakin bawa wanda ya mallaki bawa a ce masa maula shi ma kansa bawan kuma ana ce masa maula kun gane kaga kishiyoyin juna ne amma kowanne zaka ce masa maula uban gidan zaka ce masa maula bawan ma zaka ce masa maula fulan haka wal mu'tiqu wal mu'taqu wanda ya yanta bawa da wanda aka yanta duk kowannen su maula ne wanda ya yanta bawa a ce masa maula bawan da aka yanta shi ma za a ce masa maula mun fahimta yace unzur al-qamus ka duba al-qamus juz'i na uku shafi na 404 akwai irin su kalmar da ake abin nan irin su al-qur'an القروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء yana ɗaukar ma'anan haiza yana ɗaukar ma'anan tsarki akwai ire iren su suna nan da yawa a larabci al'abab to maula yana daga ciki kenan ana itlaqin kalmar akan ubangida da bawa da wanda ya yanta bawa da bawan da aka yanta kowannen su maula ne ana itlaqin kalmar maula akansa mun gane ba اصطلاحا اصطلاحي ان اكتشي المولى هو الشخص المخا... المحالي الم... الشخص المحالف shine mutumin da yayi muhalafa mutumin da yayi muhalafa da wani ko da wasu muhalafa shine mu'ahada yarjejeniya suna cewa ma'anansa al-mu'ahadatu baina jama'ataini قائم على المصالح المشتركة بينهما معنى المخالفة شين يرججين ياتي بين جماعتين كو بين شخصين كو جماعتين لكان جماعو قدا بيو ودوانا يرججين يرزات الجنوني أكام مصلحر da za su yi tarayya za su yi tarayya a cikin tsakaninsu wannan yarjejeniyar za ta ginu akan wata maslaha da za su yi tarayya da juna a cikinta kamar sojoji na wata ƙasa su haɗa gwiwa da sojojin wata ƙasa don su yaƙi wasu 'yan ta'adda ana ce masa muhalafa an gane sojojin nijar sun haɗa gwiwa da sojojin burkina ko mali ko wata ƙasa don su yaƙi wasu 'yan ta'adda kaga sun sun haɗa gwiwa haɗin gwiwa ake ce masa ko da hausa haɗin gwiwa to a lokacin jahiliya suna yin wannan a lokacin jahiliya suna yin wannan mutane idan suka ga kabilan su ba ta da ƙarfi sosai sai su je su haɗa gwiwa da wata kabila mai ƙarfi ta yadda in wani ya takale su wannan kabila kamar su aka takala sai a ce ai halifofin su ne in aka takali wannan kabilan kam su kuma wannan kabilar ita ma in an yaƙi ya tashi su ma za su zo su kama musu su ma wanda ya taɓa waccan kabila to kamar su ya taɓa za su je su kama musu dama wannan muhalafan sai an shelanta ta kowa ya san da ita kun gane lokacin da aka zo za a yi sulhul hudaybiya ai an bawa kabilun bani bakar da banu khuza'a zabi banu bakar suka suka zabi su su su hada gwiwa da mushrikan maka khuza'a suka zabi su hada gwiwa da da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan yarjejeniyar musamman a wancan lokaci da ake da yawan yaƙe-yaƙe na wato muhalafa tsakanin ƙabilu da da abin da ya kama da haka yace to shi shi huwa shakhsul muhalifu shine mutumin da ya kul ya hada gwiwa da wani awul mu'taqu ko kuma mutumin da aka yanta shi aka yanta shi daga bauta awil lazi aslama ala yadi ghairihi ko kuma wanda ya musulunta a hannun waninsa duk ana iya ce masa maulansa saboda a hannunsa ya musulunta to wannan a istilahi a istilahi na wannan karatu da muke yi na bangaren masalahul hadis in aka ce maula abinda ake nufi ke al-muhalif ko abinnan ko al-muhalaf wanda aka yi muhalafa da shi mu ce al-muhalif wanda shi ne ya muhalafa ce al-muhalaf wanda aka yi muhalafa da shi an gane ko mu dauke shi al-muhalaf tunda naga al-mu'taqu shi ma ya tashi a matsayin ismul maf'ul kenan shi ma al-muhalaf sai mu dauke shi ismul maf'ul huwa ash-shakhs al-muhalaf wanda aka yi muhalafa da shi aw al-mu'taqu ko wanda aka yanta shi an gane ko aw alladhi aslama ala yadi ghairihi ko kuma wanda ya musulunta a hannun waninsa to wannan shine al-maula gaba na biyu anwa'ul mawali nau'ukan al-mawali alif akwai maulal hilf maula wanda wannan wulaya din tashi ta samu ne ko wala'i nashi wannan wala'i nashi ya samu ne ta hanyar alhilf hada gwiwa hada gwiwa da yayi ko kabilarsa ta yi da wata kabila sai a rika danganta shi zuwa ga wannan kabilar sai ce mislul imami malik kamar al'imamu malik bin anas radiyallahu anhu ana ce masa al'asbahi at-taimi kaga nisba biyu gare shi al'asbahi at-taimi fa huwa asbahiyun saliba shi ɗan ƙabilan abin nan ne shi al'asbahi ne ɗan ƙabilan asbahan ne wato a tsatsansa ta fuskar tsatso shi al'asbahi ne ta ɓangaren tsatson haifuwarsa sannan taimiyun ne bi wala'il hilf sannan taimiyun ne ta hanyar wala'i na haɗin gwiwa ke da aka ce al'asbahi wannan nisba ne zuwa ga haihuwarsa abin nan sulb ɗinsa ƙabilansa na haihuwa ko mahaifarsa a taimi don sun fi dangantawa da ƙabila a wancan lokaci an gane? sun fi danganta sun fi sun fi dangantawa zuwa ga kabila kenan kabilan su sunan su asbah kabilan asbah mutanansa kun gane kenan in aka danganta shi al asbahi saboda mutanansa sunan su kabilan su sunanta kabilan al asbah ko kace asbah ko al asbah ya ce al asbahi an danganta shi zuwa ga kabilan satawa ta asbah wanda su ne tsatsan haihuwarsa su suka haife shi sannan akwai ƙabilan taim wanda su kuma ƙuraishawa ne yana ake musu a taimi shi kuma nisba ce zuwa ga ƙabilan da suka yi haɗa gwiwa da ita kenan ƙabilan asba sun haɗa gwiwa da ƙabilan taim aka ce man al-asbahi nisba zuwa ga ƙabilansa ta asali ya aka ce at-taimi nisba zuwa ga ƙabilar da suka haɗa mai gwiwa da ita kamar in kun ba ku ce mun eh to kamar ba ku gane wa sai kuna ce mun eh mun gane sannan in gane kun gane da aka fa huwa asbahiyun saliba wannan taymiyun bi wala'il hilf yace wa zalika wannan ya faru li anna qaumahu asbah yawa saboda mutanen sa kabilan sa kabilan asbah a mawali ko abin nan ko abin nan ne mawalin litaimi so wato abin nan ne yan abokanan haɗin gwiwa ne na ƙabilan litaimi ƙabilan taim ƙorashin wanda ƙorashawa ne bilhilf ta hanyar haɗin gwiwa ƙabilan su asbah wato suna da wala'i da ƙabilan taim sun haɗa gwiwa da su taim kuma ƙorashawa ne kuma wannan haɗin gwiwan ya faru bilhilfi ta hanyar mai ta hanyar haɗin gwiwa wannan alaƙar ta samu ta samu ne ta hanyar haɗin gwiwa da suka yi to sai ake ce masa al'asbahi at-taimi ba na biyu maulal ataqa wanda ya samu wala'i saboda yanci saboda yan tashi da aka yi ya ce mislu ko mislu nan ya sa abu to mislu din yani akwai idafa eh to ya- misalin abil muhtari na ga ya kamata abi ba abu ba to ban san bane na ya ce mislu abul buktari ko abil abil buktari ya kamata abil buktari al buktari mislu abil buktari at-ta'i at-tabi'i ya ce kamar misalin abil buktari at-ta'i dan kabilan tay at-tabi'i wanda tabi'i ne tabi'i shine wanda yayi zamani da sahabbai wasmuhu sa'idu bin fayrus sunansa sa'idu bin fayrus هو مولى هو مولى طي شي مولاني نا قبيلان طي لأن سيده كان من طي saboda shugabansa ya kasance dan kabilan tai ne fa a'taqahu sai ya yanta shi to sai ake kiransa abul abul bakhtari at-ta'i wannan ta'i din ba kabilan sa bace ta haihuwa Mm. kun gane nisba ce zuwa ga wannan wala'i Ah, wanda ya yanta shi dan kabilan tai ne to sai ake danganta shi da wannan kabilar to wannan ana kiransa maulal ataqa sannan sai gaba ha gabar ha maulal islam maula na musulunci ce mislu muhammad bin isma'il al-bukhari al-ju'fi misalin muhammad bin isma'il al-bukhari wanda muka sani buhari al-ju'fi ana danganta shi abin nan ah, ana ce masa aljufi saboda li'anna jaddahu al-mughira kana majusiya saboda kakansa al-mughira ya kasance babba majusi ne kamar yadda za ka samu sahabbai da yawa kakanninsu wasu ma iyayensu ma mushrikai wannan ba abin ba abin ka soke shi da wannan bane mun fahimta sahabbai da yawa iyayensu mushrikai ne sun mutu akan shirka mun fahimta Mm, sun mutu akan shirka bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa sun mutu akan shirka akan addinin shirka mahaifinsa da mahaifiyarsa duka akan addinin shirka suka suka rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta an tambaye shi wani ya zo ya tambaye shi babana yana ina yace babanka yana wuta ran shi ya ɓaci shi wanda ya tambayar bayan ya kai annabi ya kira shi ya dawo sai ya ce da babana da babanka suna wuta yace kuma ya nemi Allah subhanahu wataala ya bashi damar ya nema wa mahaifiyarsa gafara Allah bai bashi dama ba ya nemi ya ziyarce ta Allah ya bashi dama ya ziyarce ta haka yace ku ziyarci kabarbarra suna tunatar da ku lahira wa'annan dalilai ne a zahiri a bayyane daga bakin manzon Allah hadusai ingantattu wanda yake nuna makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shirka suka suka mutu dangance da abin da ya shafi rangwamen da zai sama musu kamar da ya sama wa Abu Talib wannan ba mu bai bayyana ba saboda ba a tambaye shi akan wannan ba shi kuma bai bayani akan wannan an tambaye shi akan Abu Talib wani rangwame zaka samar masa Al-Abbas yana tambayarsa ya taimake ka ya baka kariya ya kaunace ka yanzu ya mutu akan shirka yace saboda ni za a dawo da shi saman wuta a dora masa kankasai guda biyu karkashin daga digansa kokorwarsa tana ta farfasa amma in ba dan wannan ba da wannan ceton da na yi masa ba da yana kasan kasan wuta wannan wata shafa'a ce khasa bi abi talib kamar da malamai suka nuna to me zai yi wa iyayensa na irin wannan misalin irin wannan shafa'ar akwai babu shari'a ba ta zo mana da wannan ba akwai babu amma dalilai da za a yi ta kawo dalili am cewa wa ba kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ai ba mu zama masu azabtarwa ba sai mun aiko da manzanni su kuma iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka aiko manzo Allah sun riga sun rasu kenan suna cikin ahlul fatara waɗannan maganganun wasu malamai sun faɗi wannan sai ta kawo dalilai akan cewa suna cikin ahlul fatara amma akwai addinin annabi ibrahim addinin annabi isma'il akan shi larabawa suke suna da addini an aiko musu manzo shi ne annabi isma'il akan addinin shi suke kama amru bin luhay ya zo ya canza su ya maida su kan shirka amma suna da addini na asali wanda suke danganta kansu da shi shine addinin annabi ibrahim mun gane wa haka suna da addini an aiko musu manzo لتنذر قوم ما أنذر آباءهم ما أنذر ما أنذر آباؤهم ma'ana ma unzira ba ba ana nufin ba aiko musu manzo ba amma an ɗauki dogon lokaci ba tare da an an aiko musu wanda zai zo ya musu gargaɗi ba tare da cewa an aiko musu manzo wanda shi na nabi Ismail amma an zo an canza su daga wannan iyayensu wayannan da suka rasu ba aiko manzo da ya zo ya jaddada addinin annabi Ibrahim ba abin nan addinin annabi Ismail wanda ya musu gargadi wanda wanda zai musu gargadi daga wannan wuta din wanda yake a zai zai abin nan zai jaddada musu wannan addini kun gane amma suna da addini na asali ko ba su da shi suna da addini suna da addini na asali akan wannan addini na asalin suke kuma su da kansu suna danganta kansu zuwa ga wannan addini cewa suna bin suna aikin hajjin da suke yi da sauransu duk da dawafi da suke da menene duka burbushi ne na me addinin shi annabi ibrahim da haka cewa wannan ma'un zira a ba'uhum ana nufin ba aiko ma iyayensu manzo ba wannan kaga ba ba haka abin yake ba aiko wa iyayensu annabi ibrahim an ɗansa annabi isma'il da yake magana da harshen larabci ba larabe ne asalin kabilan su kabila ce ta annabi abin nan kabila ce ta mutanen iraq asalin kabilan su amma daga baya suka dawo suka juya suka koma aiki magana da larabci suka zama al'arabul musta'riba mun yi wannan bayani a farkon karatunmu na rahiqul maktum rahiqul maktum dan haka yaƙi da mutane yan bid'a suka taso a yau suna yi suna yin shi ne da manufar nuna san manzon Allah su kuma ribaci cewa ahlus sunna ba sa san manzon Allah me yasa ahlus sunna ba sa san manzon Allah saboda sun ce iyayen manzon Allah suna wuta kuma ba su suka ce ba su a suna hadisi suka karanta duk wanda ya ce sun ce to a wani zalimtar su yi hadisi ne gashi aka karanta kenan ala sunna sun ce manzan Allah ya ce haka ya kamata ka ce tun daga hadisin da isnadin sa zuwa ga manzan Allah sassan to in dai ga nassi ba za ka je kuma ka yi ta wani lalabe-lalabe kuma ga nassi karara wani ma zai zo ya ce ai ba mahaifin shi na da ya haifa ake nufi ba ana nufin dan uwan kanin babansa kana iya cewa kanin babanka kana iya cewa kanin babanka me babanka suka fassara su fassara da wasu na kokarin fassara ibnu taymiya ya maida musu martani akan wannan ibnu taymiya ya maida musu martani akan wannan a cikin minhajul as-sunnah an-nabawiyya da sauran littattafansa ya maganganu masu kyau akan wannan wasu na cewa mai an sake dawo musu da ransu kamar su yudi ya magana akan wannan sake dawo musu da ransu suka musulunta sannan aka karɓi ransu bayan sun mutu da aka aiko mazalla sai aka dawo musu da ransu suka musulunta sannan kuma aka sace karɓar ransu shi ma wannan kaga babu wani dalilai da suke da asali da suke tabbatar da wannan don haka ba wanda a ransa yake so a ce wani abu da ya shafi manzan Allah hatta su abu talib su abu lahab inda san mu ne duk a ce suna aljanna duk a ce suna aljanna amma haka Allah ya so abinda Allah ya so kuma kai ba za ka yi zuwa kana jayayya da abinda Allah ya so wani a Najeriya cewa yake ko Allah ya fito karara ya ce iyaye maza Allah suna wuta za su ce ba su yadda ba a Najeriya wani ko Allah da kanshi ba wai manzan Allah a ce manzan Allah ya ce ba a hadisi ai mun wuce muke manzan Allah ya ce to ko Allah da kanshi a Qur'ani ya zo ya ce iyaye maza Allah suna wuta za su karyata wani a Najeriya wannan wanda ya kai wannan matakin kai ka kaya za ka yi da shi to su suna ribatar wannan ne kawai don su yi wa mabiyansu ƙarya cewa a suna ba sa san manzan Allah don sun yi sun kasa gamsar da mabiyan nasu akan wannan da awar da suke saboda sun ga su ahlus sunna kullum kiran su abi manzan Allah abi manzan Allah yanzu sai suke so su ribaci wannan don su ruɗa kwakwalan jahilai akan cewa kaga ai mun gaya muku su kuma jahilai ne ba sani suke shi kenan sai su ta yaya ta cewa ahli suna ba sa san manzo Allah sun ce iyayen shi suna wuta hal ba su suka faɗi haka kun gane matsala kawai riba sau ake a ribaci wannan a gamsar da ɗalibansu bisa wannan da'awar da suka yi so da sun riga sun gaya musu hakan amma kuma sun ga abin suna yi musu shakka ya zaka ce mutum nan bai san manzo Allah alhali kuma duk maganar shi manzo Allah manzo Allah manzo to mu abin da muka dauka soyayyar manzo Allah shine ka bi manzo Allah kai masa da'a a cikin umarnin da ya bayar ka gaskata duk labarin da ya bada ka kaurace wa duk abin da ya hana ya tsawatar kuma karka bauta wa Allah sai da abin da ya shar'anta wanda shi da son manzo Allah su san mu a wajen mu yi masa biyayya shine soyayya gare shi manzo Allah ya ce ka yadda to ga abin da ya faɗa a hadisi mun yadda kuma haka Allah ya ga dama ya tsara ya hukunta ko ba ma ja da hukuncin Allah haka Allah ya ga dama ya tsara ya hukunta wasu annabawan iyayensu suna wuta wasu iyayensu suna wuta wasu matansu suna wuta haka ya ga dama abdan ya nuna mana cewa shi fa'alu lima yurid ne ko ba za mu iya cewa dole abin da muke so shi Allah zai yi mana ba ai daman dan a zo wannan nuktan ne Allah yake yi wa'ina abubuwa daga suwane ne za su yadda da hukuncin Allah suwane ne za su su hukuncin Allah bai yi musu ba ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri in dai kai kana da imani to baka da zabi akan hukuncin da Allah da manzon Allah suka yi Allah ya zartar da hukunci akan iyayen manzon Allah shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa ya faɗi ga abin ga abin da ya faɗa a hadisi mu ba mu da sha ya ce abi wa abaka kalmar al'abu a larabci tana nufin ubanka mahaifinka wanda ya haife ka kuma a zahiri ga shi ƙarar waƙi'i sun mutu akan shirka haka abin ya kasance a waƙi'i sun mutu akan shirka magana ahalul fatara wannan wani wasu abubuwa ne can daban waɗanda kuma duka abin nan magana mafi ƙarfi ba sa wannan ba ahalul fatara ba suna da manzansu da Allah ya aiko musu sun san addini ga addini nan na kiristanci wasu sun shiga cikinsu ma kafin ma aiko manzo Allah laraba da yawa kiristoci ne abin ga nasara ne laraba da yawa sun shiga addini yahudanci da yawa daga cikinsu kaga akwai addini a lokacin su akwai addini kuma sun san da addinin har aikawa suke madina a tambayo musu yahudawa akan ga wani annabi ya zo yana cewa kaza kaza ku ne ma'abuta addini wannan addini ne da Allah ya aiko a ban kasa sai su bautawa Allah da wannan addinin ma ai addinin annabi Musa Isa ba a soke shi ba sai da aka aiko manzo Allah to me yasa ba su shiga addinin annabi Isa ba su nemi addinin gaskiya Salman al-Farisi yawo ya tai ya baro addinin majusanci ya shiga nasaranci ya ga ba daidai bane ya baro shi yana ta nema har sai da ya dace da musulunci laysa su ba su yi haka ba su ahlul fatara da ake cewa innan su ahlul fatara ne kaza kaza kaza kun gane da haka ba magana wani abu na kiyayya shi manzon Allah ya fi mu san iyayensa ya fi mu san su san su Allah ya fi mu san su su bayin sa ne shi ya halicce su kuma ya ga dama ya hukunta abin da ya hukunta akan su kai baka isa ka zo ka hana hukuncin Allah kun gane wannan wannan shine mu imanin mu da manzon Allah da imanin mu da abin da ya faɗa anan muka tsaya ba muna kallon ya za a ce kaza ya za a ce kaza ba wannan ne muke kallo Allah ya hukunci komai daɗinsa komai rashin daɗinsa za mu karba Allah ya sa mu gane muna karatun masalawar hadisi mun barke da karatun aqida mu dawo kan karatun da haka baban Isma'il abin nan Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi asalin sa ba majusi fa aslama ala yad al-Yaman bin Akhnas al-Ju'fi sai musulunta a hannun a hannun ya musulunta a hannun al-yaman bin akhnas al-ju'fi fa nusiba ilayhi to sai ake danganta shi zuwa gare shi sai ake ce masa al-ju'fi to kaga wannan maula ce ta musulunci saboda a hannunsa ya musulunta shi kakan bukhari al-mughira shine ya musulunta a hannun al-yaman bin akhnas al-ju'fi to sai ake danganta shi shi ma ake ce masa al-ju'fi to wannan shine nau'uka na na wala'i guda uku da ake da shi akwai maulal hilf akwai maulal ataqa akwai kuma maulal islam fawa'iduhu fa'idodin wannan ilimin da shi ne gaba na uku fa'idodinsa ya ce min fawa'idihi daga cikin fa'idodin sanin wannan ilimi da sanin almawali min ruwat wal ulama hina al'amnu min al-labsi samun amintuwa daga samun rudani abubuwa su zo su ci kurkuɗe su shige maka juna su cakuɗe da juna ka kasa bambancewa wa ma'rifatul mansubi ila alqabilati nasaban awwala da kuma sanin wanda ake danganta shi zuwa ga wata kabila ta fuskar nasaba shi dan jinin kabilan ne ko kuma ta fuskar wala'i an danganta shi da wannan kabilan ne ta fuskar wala'i ba ta bangaren nasaba ba sanin wannan yana da fa'ida wa min thumma liyatamayyaza al-mansubu ila al-qabilati wala'an amman yusharikuhu fi ismihi min tilka al-qabilati nasba to daga nan ne za a mayyaze a bambance wanda ake danganta shi zuwa ga wannan kabilar ta fuskar wala'i daga wanda ya tarayya da shi a suna daga wannan kabilar amma shi yana dangantuwa zuwa gare ta ne ta fuskar nasaba ana iya samun mutum biyu duka sunansu ɗaya kuma duka nisba su ɗaya amma ta hanyar gane wannan abin nan wannan maula ne wannan kuma wannan ana danganta shi zuwa ga kabilan nan ne a matsayin maulal alhilf misali ko maulal islam ko maulal ataka wannan kuma maula ne na nasaba abin nan nace maula ana danganta shi zuwa ga kabilan ne ta fuskar nasaba cewa shi dan kabilan ne to in ka san wannan to za ka iya bambance tsakanin biyu ba za ka samu wannan rudun ba da muka ambata a baya sai ka gane wannan an danganta shi zuwa kabilan nan ne amma ba dan cikin kabilan ba ne wannan kuma dan cikin kabilan ne saboda sunansu ya zo ɗaya to ta wannan hanyar sai ka bambanta su gaba na hudu asharul musannafa fi mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan ilimin ya ce sannafa fi fi zalika abu umar alkindi wani ana kiransa abu umar alkindi ya yi wallafa akan wannan amma bin nisbati ilal misriyi na fakat in an danganta da mutanen misra kaɗai akan su yi wallafa banda sauran sassa sai ma'arifatu fiqati wa du'afa'i min ar-ruwat sanin amintattu da kuma masu rauni daga cikin marwaita mutum ya san su wane ne amintattu kuma su wane ne masu rauni shi ba wannan yana da fa'ida sosai na farko ta'rifu fiqati wa da'if ta'rifin as-siqa da kuma ad-da'if alif lughatan a lugha الثقة لغة المؤتمر ni aka ce afiqa a lugha shine al-mu'taman amintacce wanda aka aminta da ruwayarsa aka aminta da shi wad-da'if wad-da'if didd al-qawi shi kuma da'if kishiyar mai karfi kenan mai rauni shi da kishiyar mai karfi wa yakunu ad-da'fu hissiyan wa ma'nawiyan raunin kuma yana iya kasancewa hissi kamar da zama jikinsa mai rauni ne baya da ƙarfi sannan yana zama ma'anawi yana da raunin harda ne ko raunin imani ko kaza ko kaza mun gane yawa yana iya zama hissi yana iya zama ma'anawi ba wannan aluga muke magana ba a istilahi istilahan a istilahi as-siqatu in aka ce siqa a istilahi huwa al-adlu ad-dabit shine adali sannan mai kiyaye abu wanda yake harrace abu da kyau in ya ji abu yakan kiyaye shi baya kuskurewa sai abin da ba a rasa ba shine babit wanda ya faɗa mai baikuniya ya ce yarwihi adlun babitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi kenan siqa shine al-adlu babit adali kuma wanda yake kiyaye abu mai harda mai kaifin harda wa da'ifu shi kuma da'ifi huwa ismun am shi da'if suna ne gamamme gamamman suna ne zaka yashmalu man fihi ta'anun fi dabtihi aw adalatihi yana kunsar wanda yake da suka a wajen dabat dinsa ko adalarsa ya zama a harda yana da raunin harda iya ji abu baya faɗarsa yadda ya ji shi ko baya kiyaye abubuwa yadda ya kamata an same shi da raunin harda au adalatihi ko an same shi da rauni ta fuskar adalcinsa to kowannen su da'ifi ne ko wanda zai hada biyun ta fuskar adala yana da rauni ta fuskar dabut har da kuma yana da yana da rauni to kowannen su da'ifi ne wannan duk wanda aka samu da wannan matsalar an soke shi ta wannan hanyoyin to ya zama da'ifi da aka ba a ce masa siqa ba amintacce bane gaba na biyu a hamiyatuhu wa fa'idatuhu muhimmancin sanin wannan ilimin da kuma fa'idarsa yace huwa min ajalli anwa'i ulumil hadis yana daga cikin mafi girman nau'ukan ilimin hadisi لأنه بواسطته يعرف الحديث الصحيح من الضعيف لك تحير وانا إلم ne ake sanin hadisi ingantacce a bambance shi daga da'ifi in baka da wannan ilimin ba za ka iya gane hadisi da'ifi ko sahihi ba ba ka iya bambanta su amma in ka san wannan ilimin ka duba mazajen hadisin kowannen su siƙa ne kaga shi kenan ya rijalu kun siƙatu mazajen hadisin amintattu ne in kuma kaga wani mai rauni a ciki ko da guda ɗaya ne kuma shi kenan ya ya ɓata hadisin gaba da gaba na uku ashharul ashharul musannafati fihi wa anwa'iha wa anwa'uha mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan ilimi wa anwa'uha da nau'ukan wallafe-wallafe da aka yi mafi shahara abubuwa littattafai da aka wallafa a wannan bangare na ma'arifatu siqat wa du'afa min ruwat da kuma nau'ukan wallafa-wallafa alif na farko yace musannafatun mufrada fi siqat wasu wallafa-wallafa da aka yi wanda aka kadaita su a wajen ambaton amintattu kawai babu ambaton masu rauni a ciki amintattu zallar amintattu مثل كتاب الثقات كما لتافن الثقات نا ابن حبان لابن حبان وكتاب الثقات للعجلي أقول نسو آه أول فاسوني وجن أنبتا أمن تتوكوي سيبا نبي مصنفات مفردة في الضعفاء wasu wallafe wallafe da ake wasu kuma aka kaɗaita su wajen ambatan masu rauni kaɗai wanda kathiratun jiddan da suna da yawa sosai yace kan du'afa lil bukhari wan nasa'i wal uqayli wad dar qutni kamar littafin addu'afa na bukhari yana da shi nasa'i ma yana da shi al uqayli yana da shi ad dar qutni yana da shi kowa yana da addu'afa cikin su wa minha daga ciki akwai kitabun akwai kitab kitabu kitabu littafin al kamil fi du'afa al kamil fi du'afa fi du'afa na ibn adi sannan akwai kitab na al mughni fi du'afa na zahabi المغني في الضعفاء للذهب to shi kuma wannan kaga an keɓance masu rauni kaɗai a cikinsu ba ambaton amintattu sai masu rauni kaɗai jim gaba na uku musannafatun mushtaraka baina fiqati wa du'afa wasu wallafe wallafe da aka yi wanda suka tattaro aka sa suka yi tarayya da juna tsakanin amintattun da masu raunin suka yi tarayya da juna a cikin littafin ma'ana an kawo amintattun kuma aka kawo masu raunin duka a ciki wahiyya kafiratun aidan su ba littattafan suna da yawa min ha daga ciki akwai kitabu akwai littafin tarihul bukhari al-kabir akwai littafin tarihul kabir na imam bukhari min ha daga ciki akwai kitabu kitabu jarh wa ta'dil littafin al-jarh wa ta'dil libni abi hatim na ibn abi hatim ya ce wahiyar kutubun amma lirwat wadda littattafai ne wanda suke amma gamammu kawai suna ambato marwaita ne gaba ɗaya ko in sun ambato marwaicin ko su wasaƙa shi ko su za'afa shi gane wa ha daga ciki akwai kutubun khassa bi ba'di kutubul hadis ko wasu littattafai da aka keɓance su ga wani sashi na littattafan hadisi sai a yi littafi a cikin wannan littafin zai ambaci mazajen da suka zo a cikin Bukhari ne misali ko mazajen da suka zo a cikin Muslim ko mazajen da suka zo a cikin littafin Abu Dawud kun gane ko littafin Tirmidhi wanda littafi keɓantacce za a ware sai a ambaci rijal ɗin da suka zo a ciki a wasaƙa waɗanda suke amintattu kuma a raunana waɗanda suke masu rauni amma iya na wanda suka zo a littafin zai ambata banda na sauran littattafai to akwai ire-iren su da yawa misalu kitabul al-kamal fi asma'ir rijal kaban littafin al-kamal fi asma'ir rijal da abdul ghani al-maqdisi ana abdul ghani al-maqdisi wa tahzibatihi al-muta'addida da kuma tahzibat din da aka yi masa wanda suke masu yawa kididdigaggu allati lil marwazi akwai tahzib al-kamal na marwazi akwai na zahabi tahzibul kamal na zahabi akwai tahzibul kamal na ibn hajar akwai kuma na al-khazraji kowa ya yi masa tahzibi shi wannan littafi na al-kamal fi asma'ir rijal na abdul ghani sun yi tahzib dinsa kamar tsaftace shi wannan ya yi masa al-mizdi ya yi zahabi ibn hajar al-hazraji duka sun yi to da wannan za mu zo ƙarshen wannan karatu sai mu bar wannan gaba ta ƙarshe insha Allah in muka zo darasi na ƙarshe sai mu ƙarasa ta da fatan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله